الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وزارتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ولا تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبلسوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون
jiya mun kwana gun da Allah ke cewa idan kun ga mutane suna wasa da isgini da ƙur'ani kar ku zauna tare da su suka ce to abin ya yawa ko a masallaci ko a kasuwa ko a gunda muke in dai mun ce ba za mu zauna tare- Allah ya ce to in shaidan ya mantar da kai to kar ka zauna tare da su mutane a zalimai shi ne ce kuma in ya zama dole za ka zauna irinsu to sai ka kiyaye bakinka in suna yi ka musu wa'azi walakin zigar lalabai ta gula ko su saki tsoron Allah wazar lazina ka bar waɗanda ita hazu suka rigidi na addininsu wanda aka ɗora musu suka mai da shi laiban wasa walahawan da wasanni laibu shine wasan yara wasan da ake cikinsa ba sha'awa lahu kuma shine wasan manyan mutane wanda in an yi shi bayansa babu umfani wagarar mulayatun duniya rayukan duniya ta ruɗe su to bana fara ta ta'arar lahum kada ka bijira musu wato a wannan lokacin tun ba ce annabi ya yaƙe su bane wazakir ka yi wa'azi bihi da shi alkur'ani ka yi wa'azi da alkur'ani an tufsa da nafsun kada rai a zare ta ta koma ga ubangijinta bima kasabar da abin da ta tsururi shine da abin da ta aikata kuma laisa da min dunin layi waliyun idan kuma aka zara ran nasa da da kuma abin da ya aikata to ba ita ran ko mai ran ba ta da wani masoyi in ba Allah ba da zai taimake ta wala shafi'un ba mai ceto wanda zai hana ta azaban Allah in ta in kai adalci kullalin kowane ya zarci wato tufit kulla fidayin idan tufdi in ka yi fansa kowane fansa lasar ba za a karɓa minu gari shi ba idan rai ta tafi lahira ta aikata abubuwan da aka hane ta ba ta da mai taimako ba ta da mai ceto to shine ya ce ita ran ko da za ta yi fansa kowane fansa komai ta mallaka la yi kwatna ba za a karɓa gare ta ba ulayi kawai nan su ne allazi na su suka zama fallasassu yawa fallasassu kenan annabi ya ce fallasashen mutum kun san waye fallasashen suka ce Allah da annabi suka sani ai fallasashe kan cikinmu wanda bayi da kuɗi bayi da dinari bayi da dirhami wato bayi da bayi da nerori bayi da dubban kuɗi su ne falasassu annabi ya ba ku san falasassu ba fallashe kan wanda zai tafi lahira ya cuci wannan ya ci dukiyan wannan ya mari wannan ya to kowanne dai ya yi ma mutane ba daidai ba kowa ya zo yana neman haƙƙinsa a gunga a lahira lokacin da kuma kai ba za ka je ka yi aiki ba to saboda haka wannan shine fallashe bima ka saboda abin da suka yi tsururi lahum sharabun su suna da abin sha min halmimi na tafashashen ruwan jahannama wato ma'un baligu niyatin hararti ruwa wanda ya kai matukan kuna to shi ne suke da shi su fallasar su din wanda ba wanda wanda wanda wanda wanda aka zara ransu suka halaka ba tare da sun yi aikin alheri ba wanda za su tafi lahira ba su da mataimaki ba su da mai taimako wanda ko sun nemi fansa a ce ma ana yin fansan su kawo duk dukiyar duniya nan ba za a karba ba wayannan su ne suke da azaba na tafashashen ruwa wanda aka tafasa shi a wutan jahannama wa azabun alimin su ne suke kuma da azaba mai raɗi saboda mai Allah ta bi makanu ya furu saboda sun zamo suna yi ma Allah kafirci a duniya shi ne Allah saka musu da haka Allah hira Allah kiyaye mu wannan aya ta sauka lokacin da abdulrahman ɗan sa'iduna abubakar tun bai musulunta ba ya kira ubansa ya ce ya koma kafircin da ake yi maka wato ya kira mahaifinsa ya yi bautan gunki to saboda darajar abubakar sai ayan ta sauka ga annabi ya masa raddi wato ya raddi akan abdulrahman din da kuma duk wanda yake faɗi da faɗinsa wanda yake neman ya ja mutumin kirki zuwa ga aikin banza to za a gaya masa wannan to wannan maimakon a yi magana abubakar sai aka yi magana da manzon Allah saboda shi sai abubakar yana da daraja gun Allah Allah ya ce kulka gaya musu an al'umma bauta ma wani abu min dunillahi ba Allah ba mu da muke bautan Allah kuma ma koma mu bauta ma wani abu ba Allah ba mai hankali zai umarni da haka shi ne malayan bauna abin da zai bauta amfanin mu in bauta masa gunki bai da amfani in an bauta masa wala ya luruna ba kuma zai cutar da mu in mun bar bautansa ba shi ne gunki yanzu ma yi haka mai bautan Allah ya koma ga bautan gunki an yi daidai magana ba daidai ba ne wani raddu a mai da mu alaƙa bina kan dun duniyanmu mu koma daga baya mu zama kafirai bayan zama mun zama musulmi ba da yasa da bayan Allah ya shirya da mu ga addinin musulunci sannan mu koma mu bi addinin kafirci ma yi haka mai hankali zai haka kallon zai kama wanda ya saba shayarinu kamar wanda shaidan suka batar da shi filarliya cikin ƙasa haira ne na ɗemuwa bai san abin da zai ba shi mai bautan gunki ya zama mutumin ne wanda shaidan ya rinjaye shi yana tafiya bai san abin da zai ba mutumin da yake musulmi kuma mumini yana kan haske ne na Allah ladir ya yi nasabu bai san ina ne shi wancan wanda shaidan ya rinjaye shi zai tafi ba to ka wannan mutumin ka bi shi ma'ana ba za a bi shi ba yau ma koma mu juya kamar wannan walisti za mu minal hawa kuma ito ma'ana dai ba za mu yi haka ba lahu asabun yana da jama'a na kirki ya duna suna kiransa ilal huda zuwa ga shirya wane ka zo ka shiru shi kuma yana ce mu- suna ga masa suna ce masa itina ka zo gare mu amma bai zo gare su ba shi kuma yana kiransu a gumin batan nan wai su je su same shi za mu yi haka ba za mu yi ba ulka gaya musu innal huda shiriya dai na gaskiya hudalla shine shiriyan Allah Eh, shiriya na gaskiya shine shiriyan Allah shine addinin musulunci wa ma da wani wannan dalarin bata ne duk wani shiriya in ba na addinin musulunci ba ko ya maka kyauto bata ne wa umirna an umurne mu mu limuslima don mu musulunta eh mu musulunta Allah ya umurne mu musulunta ga wane yace da rabbil alamin ga ubangijin yan alam mu shi muke bi shi ne muke bin umarninsa yawwa waninsa kuma to mu ba, ba, ba, ba, ba, ba mu ganin kyansa balle mu je cikinsa mu je وأقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون kuma an umarne mu an ce mana ki mu salata ku tsaye da sallah da sharuɗanta a cikin lokacinta to an ce mana mu tsaye da sallah ba mu yi sallah ka ba mu tsaye da sallah kullum muna yin ta akan lokacinta da sharuɗanta to to mu tsaye da sallah wata ku ku ji tsoronsa shi Allah wa huwa allazi shine wanda tusharuna za a taro ku ran tashin kiyama ilai gare shi Allah shi ne za a taro mu gare shi ran tashin kiyama
وهو abin da aka umarni mu kenan shi mu je وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق Mm, ويوم يقول كن فيكون mm. wa huwa shine Allah wanda aka umarne mu mu bi shi nan mu musulunta mu tsaye da sallah mu ji tsoronsa to shine wanda halaka samawati wal ardi ya halicci sammai bakwai wal ardi da kasai guda bakwai bil haqi da gaskiya wato ya halicce su ba tare da ya ga wani saman wani ba katina wa yauma ranan da ya kulu zai faɗa ga komai zai ce kulka yu fa ya kulu sai yu shi ne ran tashin kiyama ya kulu halki Allah zai ce matalikai kumu ku tashi sai su tashi su je hisabi in an gama hisabi kuma kowa wanda ya tsira ya tsira wanda ya halaka ya halaka Allah ya sa mu tsira za mu yi a lokacin Mhm.
قوله الحق Mm.
وله الملك يوم ينفق في الصور Mm.
عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير ƙaulu faɗin Allah alhaku gaskiya ne alwa a sirkulaki ula mahalarta rahu gaskiya ne mai afkuwa ba makawa zai yiwu walahul mulku mulki kuma na gare shi ne Allah shi yake da mulki a duniya ke da mulki a lahira ka tuna yau mai yumfan ranar da Allah zai sa a yi huri suri cikin kaho kaho a yi huri na tashin kiyama malaka sirafilu shi ne zai huri huri na ɗaya shi ne wanda duk za a mutu kuma zai mutu in ba Allah ba huri na biyu shi ne mala'ika isra'ilu zai hura kowa zai tashi a kabarinsa Babu- babu a ranar ba mulki ga waninsa don shi ma Allah a ranar zai yi faɗi ya ce limanin mulkul yawma shekara arba'in za a yi bayan an halakar da duk duniya to sai Allah ya rika ce da kansa da kansa ya ce limanin mulkul yawma yawa yake da mulki ku shiru malam shi Allah da ya amsa da kansa sai ce lillahi wahidul qahari na Allah ne guda ɗaya mai rinjaye yawa to kahon nan a cikinsa akwai dukkan rayukan duk mai rai yana da kafa kafa kaman adadin dukkan halittar Allah idan an hura cikinsa sai ga kowace rai ta fito daga kabarinta in mai kabari ne in ma wani abu ne ya ci mutum abin zai amayar da shi ya fito ita ran kuma sai ta fito daga ta fito daga cikin kahon sai ta je ta sadu da jikinta sai ga ana tashi wannan ya tashi wannan ya tashi wannan ya tashi sai Allah ya san adadin kaburbura a duniya to wannan yana yiwuwa da ikon Allah ne lokacin da aka yi huri na biyu din to wannan hurin dalili na al'ada wanda Allah kan nuna kowane abu akan yi shi da dalili to shi ne za a yi huri na biyu nan shi ne mun ce na ɗaya shi ne kowane mai rai zai mutu na biyu shi ne kowane mai rai zai tashi don na mutuwan ya ce wani fiya fi suri fa sai kamar fi samawati wa fi ardi illa man sha Allahu summa nufiya fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzuruna Allah ya ce da ya huri cikin kaho na farko duk wanda yake sama da ƙasa duk sai ya mutu kowa zai mutu duk a mutu da mala'iku da kowa sai ya mutu sauran mala'iku sannan akwai mala'iku takwas da suke ɗauke da al'arshi da kuma shugabannin mala'iku guda biyu su ne a hurin na biyun ba su ta mutu ba sannan allah sai ya ce ya ce ma mala'ikan mutuwa ya ce wa ya saura a cikin bayina sai ya ce ya ubangiji na sauran bawanka mala'ikan mutuwa da jibrilu da kuma hamalatul aishi su ne suka saura wanda suka ce wanda Allah ce da suna ɗauki da arshi din nan sai ce sai ce sai ce liyamut jibrila ai liyamul hamala mala'ikun da suke dauke da al'arshi su mutu dukansu takwas sai su faɗi mutu sai ce sauran kowa sai mai tambaye shi sauran wa sai ce sauran jibrilu ne da bawanka azra'ilu sai ce to azra'ilun ya mutu sai ya faɗi yana fuffuka sai ya mutu sai Allah ce jibril ma ya mutu sai jibril ya faɗi yana da yana tasbihu yana tasbihu sai ya faɗi sai ya mutu to a wannan lokacin kuma sai Allah shi kada sai ya rika ce limanin mulku yauma yau mulki na nawa ne ne shi Allah da kansa sai ya zama kansa sai ce mulki na Allah ne guda ɗaya mai rinjaye duk ya rinjaye su to kuma in an mutu an je gwargwadon shekara arba'in wannan mutuwan da za a yi duk ɗin sannan kuma Allah sai ya tashe su sai ya ta da jibrilu ya ta da hamalatul alifi ya ta da mala'ikan mutuwa sannan in an yi haka sai Allah ya ce fa idza hum qiyamun yanzurun sai ga su dutse sai kowa yana duba kowa ya daga kansa yana duba bai san abin da za a yi da shi ba Allah ka ji da su mu to mu je mu je
وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصنامنا آلهة إني أريك وقومك في ضلال مبين alimul gaibi Allah shi ne ya san gaibi wa shahadatu da abin da aka saida abin da aka saida da abin da ya bata duka Allah ya san shi wa walakimu shi ne gwani Allah gwani ne cikin talikansa alhabiru masanin abin da yake boye kamar yadda ya san abu a zahiri yadda muka faɗan nan haka za a yi a mutu duka sauran hammalatul arshi da kuma shi mala'ikan mutuwa ɗin da kuma jibrilu sannan in kowane abu ya mutu sai Allah ta da su da ikonsa to wa ya kala ibrahim ka tuna yayin da annabi ibrahim ya faɗa li'abi azara ga ubansa azara sunansa tarihu lagabinsa ana ce azara shi ne uban annabi ibrahim ya ce masa baba a tattayi asnamu alihatar yanzu kayayyaki gumaka ka ce su ne da Allah kayi haka wannan mautan ayyayyawa to wannan wata kisa ne za mu shiga na abin mamaki na tauhidi annabi ibrahim ya ce babansa wato allah ne yake faɗi kai ga annabi muhammadu ka gaya makafin maka yanzu ma bauta mu wani abu ba allah ba ba wanda ba zai umfane mu ba ba kuma zai cutar da mu ba ya kawo musu hujja da abin da ya abku ga annabi ibrahim shine nan za mu faɗa babansa shine azaru lagabinsa tarihu to wa huwa aibu don wato shi kamar shi cewa azaru din nan wato shine wai laifi sunansa wai laifi to yanzu ma riki kuma ka abinda muka suranta kamar mutum gunki ma bauta masa ba Allah ba ya zama gumakan nasu na itace ne ko na dutse aka sassaka ko na zinariya aka narka ko na azurfa sun zama gumakan nan ana riƙonsu a matsayin Allah ne to shi ne ya ce ma yi haka wato wa muktara haziratu wato maryama an na azara shi annabi azaru ai an shi azaru shi ne uban annabi ibrahim ya zama a lokacin shi kafiri ne lokacin shi kafiri ne to shi ne annabi ibrahim ya gan su suna bautan gunki ya ce yanzu ma riki ka riki gunki ka ce allah ba allah ba inni a rakani ina ganin ka ba ba wa maka da mutanenka ina ganin ku fi da zalin kuna cikin bata da barin gaskiya wuyin bayanan ne kun yi nisa da hanyar alheri mu je
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين
wato dalilin da zai sanar da shi tauhidi kasancewarsa shi annabi ibrahim an halice shi ne kan tauhidi ba wanne ya gaya masa ba saboda abin da zo lokacin da shi annabi ibrahim ya fi cikin uwansa sai tashi ya tsaya akan kafafunsa yace la ilaha illallah la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu alhamdulillah allazi hadana li hadha abin da ya fara kenan a lokacin da aka haife shi sai ya tashi ya miƙe a tsaye ya ce babu abin bi sai Allah shi ɗaya bayi da abokin tarayya mulki nasa ne godiya ma nasa ne shi yake rayawa ya matar kuma na gode ma Allah da ya shirar da mu ga wannan to wanda aka ji to shi kenan saboda haka shi majbuli ne akan bin Allah an halice shi ne akan bin Allah ya ce waka zalika haka kamar yadda wayannan suka bata kamar yadda ga babansa ya bata da mutanensa haka nuri ibrahim malakutu samawati wal ardi muke nuna ma ibrahimu malakutun sama da ƙasa liyastadilla biya don ya kawo dalili da su Allah ne ya sanar da shi malakutun sammai da kasai da kuma wahadaniyan Allah san Allah ɗaya ne ai kai tun da aka haife shi ma abin da ya ko wal yakuna don zama min almuki na cikin masu sakankancewa wanda bayi shakkan tauhidi wa kazalika ma ba da itiralu da kazalika nan da ayoyin da muka karanta a bayan nan wannan itirali ga abin da yake nufi abin da aka nuna masa فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين
annabi ibrahim falamma janna alaihi lailu lokacin da dare ya yi duhu gare shi minal jinnati a jinnati wasu wasu shi ne sutura hasilin abin namuruzu dan kan'ana a zane maninsa aka haifi annabi ibrahim yana kiran mutane a bauta masa don shi ya ce shi allah ne wanda suka ce allah da ne su sai da namuruzu dan kan'ana sai fir'auna don wani boka ya ce masa za a haifi wani yaro a garin nan naka shi ne sanadin tafiyan mulkinka shi zai canja mulki addinin duk bayan ƙasa za a haife shi kuma shi ne dalilin halakanka da gusawan mulkinka a kan hannunka sai namuru ɗan kan'ana ya ce a je dukkan ɗan da aka haife shi a yanka shi a wannan shekarar duk ɗan namiji da aka haifa sai a yanka kaga ma nan ya fi na fir'auna don fir'auna ya'ya dubu saba'in ya yanka amma ka ji wannan shekara aka yi duk ɗan da aka haifa sai a yanka yau muni kowane mutum kada ya sadu da matansa aka sanya mutane goma suna gadin mutum kada ya sadu da matansa idan mace ta yi al'ada sai su raba tsakaninta mijinta don kada ya sake saduwa da ita balle a yi ciki bala a fi ɗan domin su sun zama ba su saduwa da mata al'ada idan ta tsarkaka sai su raba tsakaninta da mijin nata da aka yi haka a shekara ana yankawa kuma ana raba mata da mazansu da aka yi shekaran to sai shi na muzuzu ɗan kan'ana shi da kansa da dukkan mazaje duk sai suka fita suka bar gari ya ce duk a fita a bar gari shikenan ya tube su ga saduwa da matansu don tsoron kada a haifi wannan ɗan abinda Allah so ko sai ya yi lokacin da suka fita duk suka koma jeji a gari sai mata kawai sai tsan yara to shi kenan sai da ya Allah ya so abin da ya nufi sai ya jefa namurud ɗan ka'ana bukata a ransa bai amince da kowa ba sai uban annabi yakubu azam annabi ibrahim sai ya aika ma azara ya ce a kawo shi gun sai zo ya ce azara ka san ni aini ina da bukata gare ka ina so kuma maka wasiya kuma ba ka tabbata ban ake ka ba sai da na amince da kai to in ka je kamun bukata na na gari da na shi a gidana to kar ka yadda ka je gidanka balle ka sadu da matanka shikenan sai ce to sai ya tura shi gun bukatarsa a gida ya ce ni ma ai na fi rowan addini na daga kai to da ya shiga gari ya gama bukatar sarki garin ba, wani namiji ya tsegumi sai mata sai ya shiga gidansa lokacin kuma shi ya yi amarya hankalinsa bai mallake shi ba sai da ya afka ga matar nasa a lokacin sai ta ciki da annabi ibrahim lokacin da haihuwanta ya kusa sai ta fita ta fita ta gari ta gudu ta je kogo rami na jikin ƙasa a bakin rafi sai ta haife shi sannan ta nade shi a tsumma ta bashi a jejin aka ce uwansa ta zamo tana zuwa gare shi idan ta zo sai ta same shi yana tsotson yatsunsa wannan ya tsotson yana shan ruwa wannan yatsa yana shan ruwa wannan na biyu yana shan nono wannan na uku yana tsotson mayi wannan na hudu yana tsotson zuma wannan yatsa na biyar kuma yana yana dabino kaji Allah da ikonsa abin da aka masa kenan to annabi ibrahim ya zama a kowane lokaci yana girma rana ɗaya kamar yadda yaro ke girma a wata a wata kamar yadda yaro ke girma a shekara to ya zauna cikin kogo wata goma sha biyar lokacin da ya girma yana cikin kogo uwansa ta zo duba shi sai ya ce umma na shin kan waye ubangiji na sai ta ta ce ni ni ne allanka ya ce to ke kuma waye allanki sai ta ce babanka sai ce babana kuma waye allansa sai ta ce yi shiru to sai ta koma tana gaya mijinta ɗankan nan ba ina da shi ne wanda ake nufi sai ta ce sai uban ya ce to ki bari sai gobe ki kai ni gun da yake shi uban ma bai taba zuwa gun da yake ba da suka zo sai ba shi ubansa azara annabi ibrahim ya ce masa baba waye ne ubangiji na sai ce uwanka ya ce uwana kuma waye ubangijinta ya ce ni ne ubangijinta ya ce to kai kuma baba waye ubangijinka ya ce namuruzu ɗan kan'ana ya ce namuruzu kuma waye ubangijinta sai uban ya mare shi ya mare shi ya ce yi shiru yaro mai laifi to shi kenan ya soma an maida su cikin jama'a yana hulɗa da jama'a to kuma mutanen ba san Allah ba sai na murzu ɗan kan'ana to shi ne nan abin da Allah zai faɗa mana su ba san Allah ba sai na murzu to yaya zai yi ya nuna musu Allah Allah ba a gane sa to ya za ka yi wanda ake gani ka nuna wanda ba a gani a ce shi ne kaga da wuya sai ya ce lokacin da dare ya yi suna ce kai ibrahim kai kan waye ubangijinka falamma janna alaihi layl lokacin da dare ya yi duhu raya kaukaba sai ga taurari a sama da yawa suna da haske wani fadin an yace zaharatu ne ya gani wanda ake ce mata zahara mai koma yaki ba to ita ne babban tauraruwar ne ya ganta su kuma mutane ne masu sanin taurari sai ce haza rabi wanne ne a riyawanku bangiji na don ya ce musu shi ba namrud ne ɗan ka'arar ne ubangijinsa ba to kuma su masu aikin taurari ne to wannan tauraro kuna da so shine ubangiji na falama a fala lokacin da ya fadi ya ce aini la uhibbu lafina bayan son mai faduwa wato yana son ya ja su ya nuna musu Allah shi kenan to an ita an ateism arbaba li'anna rabba domin Allah Ubangiji la juzu alaihi tagyiru bai halatta gare shi ba a ce yana canjawa a ce ka dubi wani lokaci yana nan wani lokaci bai nan shi ba haka yake ba domin ciwa daga wannan hali abu ne wanda yake na hadisi to saboda haka wannan bai biya bukata gare su ba abu mai jirmi shi ne kamar jirmi shi ne ko ka ga mutum a tsaye ko ka gan shi a zaune ko yana tafiya ko yana tsaye ko yana zaune ko yana matsi ko ko bai matsi dukkan abu mai jirmi ne lalle za ka same shi a hali daya ya canja falamma da harka mara lokacin da Mm. falon mara alkamar lokacin da ya ga wata bazigan ya bullo ya yi fau ya fi tauraruwa kala ya ce musu haza rabbi wannan ne kuke zaton ubangiji na falon ma falon lokacin da ya fadi wata ya fadi kala ya ce la'illam ya hadi ni rabbi ubangiji na al'in bai shirya da ni ba in bai tabbatar da ni kan shirya ba ni ma la kuna zan zama min alƙawmin dalilin cikin mutane batattu wannan tarilu ƙaumi yana nuni ne ga mutanensa bi annam su ala dalalin kan suna kan bata amma fa min zalika hakan bai biya musu bukata ba falamma ra shamsa
فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون
فلما رأى الشمس لوكتين دي قرانا بازن قتل تابون لو تايفو قال يتي هذا ربي wannan ne ubangiji na litaskiri habari wannan ne ubangiji na haza akbar kun ga wannan ya fi tauraruwa girma ya fi wata girma shi ne ubangijina suna nan dai su ya nuna musu ubangijin suna falon mafar lokacin da ya ta fadi annabi ibrahim ya karfafa da hujja kansu amma ba su ji ba ƙala ya ce ya ƙarfi ko mutane inni bari'un ni babu ruwa na min matu jiko daga abin da kuke shirka ma Allah da gumaka wal ajramu wayannan jiki almudasul mutajatu wanda suka fararru masu bukata zuwa ga wanda ya halitte su shine ubangiji na wato wanda ya halitti taurarwa ya halitti wata ya halitti rana to su jirmi ne to su fararru ne suna kuma da bukata ga wanda zai halice su to shi ne ubangiji na faƙalu lahu suka ce masa to mata abu kai me kake bauta mu je إني وجهت وجهي للذي فلا السماوات والأرض حنيفا مم.
وما أنا من المشركين ƙala sai ya ce in ni wajahatu wajiya ni na fuskantar da fuska na na nufa bauta lillazi ga wanda fadarar samawati wal arda wanda ya shimfida sammai da kasai da abin da ke ciki ai kaga abin da ya nuna musu tauraruwa wata rana na aitu suna cikin sama ne to wanda ya halicce su ya halicci sama da ƙasa shi ne Ubangiji na. Hanifan, ina mai karkata ga addini mai keke shi ne bin wannan Ubangijin, wa ma ana minal mushrikina ni ko ban zama mai shirka ba. To shi kenan, sai aka kai shi ga namruzu ɗan kan'ana. To kuma alhali an yi fari. duk ba mai samun abinci sai an zo gun namuzu ɗan kan'ana sai ibrahimu ya zo gun namuzu ɗan kan'ana yana neman zai yi awu sai ya ce masa kai wane ne ubangijinka sai ya ce ubangijina shi ne wanda yake raya mai raya matar da mai mace ce wanda ya mutu ubangiji na ne yake matar da shi wanda kuma ka gan shi da rai to ubangiji na ne ya bashi Wa- ka ji hujjansa da ke nan da namrud ɗan kan'ana sai ce "Ah, aikin ubangijin kan kenan sai ce a je kurkuku a kawo masa mai laifi da marar laifi aka kawo mai laifi wanda laifinsa na kisa ne sai ce a sake shi ya tafi wani mutum yana tafiya kawai bai da rai ko sai ce a kamo shi aka kawo shi sai kai sai ce to gashi na kashi na raya sai ce kai aiki ya ce to ubangiji na yakan kawo rana da gabas kai kuma ka kawo da naka ranan daga yamma ko gani to Allah ya ce fa buhi dallaji kafar lokacin kafiri sai ɗemuwa bai san yadda zai yi ba to wahajjahu kanmu
حاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدين ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون
wahajjahu kanmu mutanensa sai suka yi jayayya da shi a cikin addini suka ce masa kai idan ba baka koma ba yanzu gumakanmu za su ɓata hankalinka za ka haukata eh bi an tusibahu bi su'in wato za su same shi da mummuna abu in ta ka in ya bar gunki in ka bar gunki fa to za ka halaka La- ruya annahu lama shabba ibrahimu an ce ibrahimu lokacin da ya girma ya zama samari wa kabura ya girma sai babansa azar shi yana aikata gumaka ne a sayar yana ba da su ga ibrahimu Ta annabi ibrahimu ya ji yana zuwa tallen gun- gunki sai yana kira wa dai sayi abin da zai cuce shi ba zai umfane shi ba ba mu wani wanda zai saya idan yamma ya yi bai sayar ba sai ya je da gunki bakin rafi sai ya tsoma kansa a cikin ruwa sai ci sha to shi kenan sai su- sai sai sha sha saboda izgili da yake da su to wa- wannan labari ya bazu ga abin da yaron nan ibrahim yake yi to shine suka yi jayayya da shi suka ce kai idan baka bar abin da yake fa gumaka za su ɓata matuka za su haukatar da kai ƙala ya ce a tuha juni yanzu za ku yi jayayya da ni kwa yi jayayya da ni billahi cikin Allah cikin na ce muku Allah ɗaya ne kwai jayayya da ni ma'ana ba abin jayayya ba ne wa kada da ni kuma hakika ni Allah ya shirar da ni ga sanin Allah ɗaya ne ku kuma ya ɓatar da ku kuna bautan gumaka to wala hafu ba na tsoron mata shukuna abinda kuke shirka abinda kuke tare bihi da shi gumaka ɗin na an tusiba ni bisurin su same ni da mummuna bu liya da mai kudurar gunki bayi da iko a dashen kan komai ku ne ba ku sani ba gunki bayi da ikon komai illa sai dai an yi sha rabbi sha in kaga wani abu ya same ni to ubangiji na shi ne ya so wani abu ya same ni na bunki kuma ba gunki ba ne ko ba danganta ga gunki ba wasu ya rabbi kulla shayin ilma ubangiji na ya yalwaci kowane abu sani allah ya san komai afala ta zakaru shin yanzu ba za ku yi warantu ba ba za ku lura ba a sai gunki yana haliku yana da wani tasiri wanda zai tasiri gare ni ku lura mana ku san babu shi in wani mai tasiri ya kai na shi ne allah kuma Allah sai ya so kuma shi Ubangiji na ne ha za fa tumi ne ku imani da gunki ba zai iya mini komai ba ne ne وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
yace wa kaifa ga ahabu zan ji tsoro ma shaktun abinda ku yi muka yi ma Allah tarayya da shi ya zan ji tsoron abinda ku yi ma Allah tarayya wa hiya la tadur wa la tanfau ita ba ta cutarwa ba ta umfani ku wala ta hafu na ba ku tsoro ku ba ku tsoron Allah ni ji tsoron wani Allah annakum ashraktum billahi ku kun yi tarayya ma Allah cikin bauta ba ku ji tsoron Allah ba ma lam yunzil ma lam yunzil abinda bai Allah bai saukar da sultanan hujja alaikum kanku ba ba ku da hujja a kun ku bauta ma wani ba Allah ba wa huwa alqadiru ala kulli shay Allah shine mai iko akan kowane abu shine ya kamata a ji tsoronsa in ga tambaye ku yanzu a fa'il fadikai ne wane ne a cikin jama'a biyu a haku bil'amni ya fi cancanta da aminci ni ne ko kuma ku mu da muka yadda da Allah mu ne muka cancanci mu muka cancanci aminci ko ku da kuke bauta ma wani Allah ai mu masu bautan Allah su ne mai bautan Allah shi ne wanda ya yake cikin aminci in kun talamu in kun sani in kun san wanda ya cancanta dai to shi ne mu fata biyu ku bi Allah ku bar bin gumaka
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون
الذين ولندا amanu suka imani da Allah walam yalbisu yalbisu ba su cuɗanya imanin imaninsu bi zulmin da za kafirci ba wa kama fassara bi zalika kama fassara bi zalika fi hadisi kamar yadda aka fassara cikin haka a hadisin bari da muslim daga ɗan masudu wannan aya da ta sauka to abin ya damu mai ainu cewa wanda ya imani bai cuɗanya imanin da zalunci ba bai zalunci kansa ba sai suka tambayi annabi annabi wane ne namu wanda bai zalunci kansa ba ko kuma bai laifi ba bai taɓa yi laifa shine Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yace ba haka bane idan mumini shi ne zulmin din nan yana nufi da kafirci ba ku jin faɗin Allah ne da ya ce ma Lukmanu ya gaya ma ɗansa ya bu na ya lati shirk billahi inna shirka la zulmun azimu kai kai dana kar ka yi ma Allah shirka shirka ma Allah babban zalunci ne to shi wannan shi wannan zulmun nan shi da ake ana nufi da shirka ne idan ka musulunta to wannan ka riga ka rabu da shirka domin musulunci yana yanke duk abin da aka yi shi kafin a musulunta to shi kenan nan ya zama sabon ahalin sunnati da mutazila mutazila sun ce in haka ne babu mutumin da sabo da shirka bayi haruwa saboda haka su a gunsu wanda ya yi imani da ya shirka ba ula'ika waɗannan lahumul amul aminci na gare su daga azaba wa hum tumuta duna su ne shiryayyu wanda ya imani bai cuɗanya imaninsa da shirka ba to wannan aminci na gare su kuma su su ne shiryayyu shi ne in kai imani ba kai laifi ba ko kuma in kai laifin ka tuwo ma Allah to wannan kai ne shi da yi Allah ka taimake mu وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه لا نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم
وتلك وانشان حجتنا حجة منه التي تج بها إبراهيم wanda annabi ibrahim ya yi kawo hujja da ita kan wahadaniyan Allah min uhulu kawaki daga faduwan taurari da kuma faduwan wata da bacewa rana to wannan dalili hujjanmu ne mu ne muka sa ibrahim ya kawo wannan hujja ya kawo musu hujja akan sasan Allah ne ne kuma da hujjan da ya kawo ya ce ma ubangijinsa yana rawaye matar har ya zo ya ce ubangiji na na kawo rana daga gabas kawo na daga da yamma to wannan dukkan hujjanmu ne ta na ibrahima muka ba da ita ga annabi ibrahima ya hujja da ita ala qaumihi kan mutanensa domin wanda ya bace bace akan hujja wanda ya shiru kuma ya shiru akan hujja narfau darajatin muna ɗaukaka darajojin manna sha wanda muka so bil ilafati wa tanwini narfau darajati manna sha da ilafawa kenan narfau darajatin to kuma in kai haka shine tanwini to Allah yana daga darajar wanda ya so akan mutane da ilimi kamar yadda ya daga darajar annabi ibrahim da ilimi da hikima ya jawo su ga kawo istidali da su har su yadda da wanda ba su gani ba akan abin da suka gani inna rabbaka ka san ubangijinka allah hakimin gwani ne cikin aikinsa aliyun masani ne da talikansa allah ya san wanda zai daga darajarsa allah gwani ne cikin aikinsa mu je ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين
lokacin da Allah ya nima ga annabi Ibrahimu da annabci da ilimi ya daga kuma darajarsa ya yi jihadi matukan jihadinsa shi ɗaya a cikin kafirin Allah kuma sai sake cika masa ni'ima da ya girma ya ba shi ɗa ya ba shi isaƙa da yaƙuba da ismaila ko da yake ɗan farko shine Ismaila sai Isaka sai Yakubu jikansa ne kuma Allah ya sanya a cikin zuriyarsa ne duk annabawa suke har tashin kiyama shi Isaka ɗan matarsa Saratu ne shi kuma Ismaila ɗan matarsa Mariyatu ne alkibdiya mariyatu mariyatu mariyatu min tilawati hadhihi niyami wato abun nufi ga karanta wannan nima ma annabi muhammadu sallallahu alaihi shine dauka shi cewa dan da shi ma da ne annabi muhammadu shi jikarsa ne ta wajen babban ɗansa Ismaila. To saboda haka ya tunar da Allah ya tunar da annabi shi ma ɗan annabi Ibrahim ne. Wahamna lahu Isaka muka ba shi Isaka wa Yakubu da ɗan Isaka shi ne Yakubu. Haka Allah ya masa baiwa bayan ya ci jarabawan da Allah ya masa. kullum kowanne daga cikin ishakan da yaƙubun da ismailan kowanne hadaina mun shiryar da shi muka ba shi ‘ya'ya shiryayyu Allah yana sa ‘ya'ya su yi kirki da kirkin ubansu wa nuhan da kuma annabi Nuhu min qablu gaban annabi Ibrahim shi kuma jika ne na annabi Nuhu wa min zuriyati akwai daga zuriyan Nuhu zuriyan annabi Nuhu shine annabi Ibrahim akwai kuma Dawud da annabi Dauda wa Sulaiman da annabi Sulaiman dan annabi Dauda wa Ayyuba da Ayyuba wa Yusuf da Yusuf dan Yakubu wa Musa da annabi Musa wa Haruna da annabi Haruna to waka zalika haka kamar yadda muka sai saka nan da alheri na jiri muke saka almusi na masu alheri duk mutumin da ya alheri to Allah yakan saka masa da alheri hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan in kai kirki to ka saka maka alheri wa zakariya'u da annabi zakariya'u wa yahaya da ɗansa annabi yahaya wa isa da annabi isa ɗan maryamu to yana amfani ana zuriya ta in an ce zuriya to ta tanawalu auladul binti ƴaƴan yanka mata ma zuriyanka ne yawa wa ilyasu da annabi ilyasu dan uwan dan uwan annabi ɗan uwan haruna ɗan uwan annabi musa shi iliyasu iliyasu ɗan uwa ne na haruna ɗan uwan annabi musa kullum kowane wayannan da muka faɗa na salihin suna cikin mutanen kirki wa Ismaila da annabi Ismailu dan annabi Ibrahimu, wale sa da Iliyasau, wa Yunusu da annabi Yunusa, wa Ludan da annabi Ludu dan uwan annabi dan uwan Harana dan uwan annabi Ibrahimu. To kullum kowa kullum kowanne cikin wayannan da muka bara. Fallan na mun fifita su Allah annabi da kan alam da annabci dukkan su annabawan Allah ne. الله أكبر الله في في تاسو ده نمشي فمجي ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم
كما أو من آبائهم لقى إياه سوى نم ذاك أنبتا سوشا تكسمه wa zuriyatihim da kuma zuriyarsu ‘ya'yansu da iyayensu da ‘ya'yansu wa imanin da ‘yan uwansu adafi ne ala kullum ai shi ne au nuhan ko an yi adafi a kan nuhan da ya ce wa nuhan hade na mikablu to an yi waminan wamin litabili don shashi ne la'annan balam don shashinsu lam ya kullum waladun bayi da da wa balu shashi kuma ka na fi waladi kafin a shashinsu kuma wani za a samu ɗansa kafiri ne Allah akbar ka ji Allah mai yadda yake so ko hasili ya ambata nan cikin ayoyin nan ya ambace annabawa dukansu wanda aka ambace su a alqur'ani wanda ya waja baka yi imani da su a rarrabe ka san su su annabawan nan lalle ka imani da su a rarrabe ka san su ya ambaci goma sha takwas to kuma zai ambaci kuma guda bakwai shine wanda ya saura ba ambata ba a wannan aya shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da annabi idrisu shi kuma kakan kakan kakan nuhu ne kakan annabi ibrahim da annabi shu'aibu da annabi salihu da annabi hudu wayannan duk suna gaban annabi ibrahim wa zulkibli da zulkibli wa adamu da annabi adamu wayannan su ne ba a faɗe su a cikin wannan kidayan ba to su wayannan su dukansu su kuma su daga annabi muhammadu zuwa annabi adamu nan nan su bakwai aka faɗa saboda haka da bakwai da sha takwas ya zama ishirin da biyar to su ne aka ambace su a ƙur'ani ya waje abu a imani da su tafsila a rarrabe akwai kuma wasu annaba uku ko kuma waliye ne su ba a faɗe su a cikin ƙur'ani ba an ambace su ka cikin alƙur'ani amma an yi saɓani annabawa ne ko ba annabawa shi ne da lukmanu da zulkarnaini da uzairu su annabawa ne ko kuma waliyai ne su ugunan wanda ya gardama ya ce babu su ya zama kafiri wanda kuma ya yi inkarin tabbatarsu a cikin annabci to shi bai kafirta ba kakin mai ɗauka su annabawa nawa shi kenan wanda ya saba waliyai kai ka san waliyai nan babban abu ne to daga cikin waɗannan duka Allah ya ce wacce bai nahu mun zaɓe su wa hamna lahu wa hamnahum wa wahadaina mun shidar da su ila siradin mustaqim zuwa ga hanya mai kike dukansu wa'annan babu wani bacacce Allah ka shige da mu don albarkarsu
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون
ذلك وانجاننك allazi addinin lazi addinin da aka ce hudu ilai wanda aka ciyar da su a kansa to wannan addinin hudan la shiryan Allah ne ya hadi bihi mai ya shafi Allah yana shirar da shi wanda ya so min ibadi daga bayansa walau ashraku da a ce sun yi shirka la bi da annahum ma kanu ya maluna da duk abin da suke aikatawa da ya rushe saboda haka su ba su shirka ba saboda haka su addininsu yana tare da su
أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فمن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين
ulaika wayancan annabawan da muka gidayen nan su ne allazina atayna mul kitaba wanda muka ba su littafi a cikin jama'an su ne suka zo da littafi muka ba su hukunci kuma wani buwata da annabci su ne aka musu baiwa da annabci da hikima da littafi fa'in ya kuru ya habla idan wayannan kafiran naka da maka annabi sun kafice a yi faƙar wa kanna biya mun wakiltar arsar na laha mun tana dama shi ƙur'ani ƙaman wasu mutane da su biya bi kafin wanda ba su yi kafirci da shi ba mu dinnan kenan bal mustamiru da suna miƙewa a kan imani wal ma'ana annabin kar da kai bakin ciki akan kafircin mutan makka fa inna man kafara min wanda ya kafirce nasa ai min to wa balu ala nafsi musiban kafircewan yana kansa wamma atla amma ayoyin Allah Allah ya sanya musu wanda suke imani da su da wanda za su zo su yi imani da su har ta tashi kiyama mu kenan Allah mun gode maka
أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي مم.
قل لا أسألكم عليه أجرا مم.
إن هو إلا ذكر للعالمين wato wanda aka wanda Allah ke ce mu wakilta wanda ba ba za su yi kafirci ba Qur'anin nan ba su ne lan muhajirai da lansara da kuma sauran muminai su ba za su kafirce ma alqur'ani ba ulaika wayancan su ne allazina waɗanda hadala Allah ya shirye da su fabi hudamto da shiriyansu shine tauhidi da haƙuri iktadi kai koyi annabi kai koyi da koyinsu kai koyi da halayensu to anna rasulullah ta bi da garihi wal anbiya annabawa ma anna shar'ahu tare da shari'arsa ya shafe nasu an ce yayi koyi da su koyin da zai da su shine irin hakurinsu da jurewansu yawa ba wai koyi ne da zai yi da irin addininsu ba don addini duka a cikin a cikin asalin addini shine tauhidi to duk annabawa na akai suke sai dai kuma rassa to a cikin rassan nan to annabi da shi ake koyi uhum. Kul ka gaya musu la tsalukun ba ni tambayanku alai kansa ƙur'anin nan ba ni tambayanku ajiran lada ban ce ku ba ni lada ba yawa kaji abin da ake ayyukan tunihi lada da za ku ba ni shi ban ce a kan ƙur'anin nan ku ba ni lada ba sai dai in huwa shi bai zama komai ba alƙur'ani illa zikra sai dai wa'azi ne lalamin daga yan alam da mutane da aljanu duka wa'azi ne gare su Mhm. alhamdulillah
صدق الله العظيم
alhamdulillah Mm. na'am to Allah Allah sa haka Mhm.
Aya ne ta ce wanda ta ce أما المحسنون ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوكم فاستغفروا الله واستغفروا لهم من تسليم واتقوا الله والله رحيم shi ne yace idan haka ne kafa nawa ne a yana da wani izini a bashi wani karanta ba sannan kuma kafa nawa ne mai karanta ta jama'a ina ganin kamar ba su lura da abin da muke faɗawa mun faɗi wannan walau alam izala mu an fasa hukum ko ja'u ka fasafaru la na aka ce wanda ya je madina zai ziyarci annabi na yakan so makaranta wannan ayan kafin ya isa gunda za a je a- a a isa kabarinsa don Allah mutane su rika gane abin da muke faɗi na ko da yake muna faɗa da sauri ne ko wani ayan ana karanta ta in Allah ya kaddara maka ka je madina za ka ziyarci annabi na to in ka karanta ta ka je ka ziyarci annabi ka ce assalamu alaikum ya rasulullahi to annabi sallallahu alaihi wasallama zai zama muka ce zai zama mai cetonka na Allah zai mayar masa da ransa ya ce wane dan wane ya zo ya gaishe ka ya ce Allah zai mayar masa da Allah da ya mayar masa da ransa
Mm.
ya amsa maka na shine muka faɗa na
Mhm.
sai mai tambaya na gaba na cewa Allah ya jawo malam na ji wani malam yana cewa tashe da yara suke yi idan watan azumi ya kama wai ya samu asali ne a lokacin da aka yi rasuwa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rasuwa guda uku amma daga cikin rasuwar har akwai rasuwar matarsa na na Khadija shine kafirai suke yawo a gari suna murna suna kiɗe-kiɗe suna murna da san wannan matarsa da ta yi shine sai ya zama tashi in haka ne a idan ba haka ba wannan to menene ina ne asalin tashi
tashe al'ada ne na musulmai a najeriya amma maganan mutuwa da aka yi ma annabi wai shi ne ake wal- aka yi farin ciki aka yi tashe wannan ba haka ba ne na shi dai malamin ya faɗi abin da ya so na in ya yi don allah ne bai sani ba ne ya faɗa allah zai iya gafarta masa in kuma ya yi da gangan ne don dai wani abu daban to shi da Allah na na yawa ta ku- wannan tashe al'ada ne wanda mutane suke yi na yawa
sai ya ƙarshe ya ce malam ina neman addu'an ka saboda ta bukata na Allah biya mu to Allah ya biya masa bukatansa mu ma Allah ya biya mana bukatan mu Mhm.
sai ya tambaya na gaba da cewa da fatan malam ya ce ba lafiya ya ce malam na hukuncin mai yin sallan farilla ya ji mai sallan nafila
Eh, mu a mazhabin mu ba a yin haka na
mai sallan farilla farilla ne mai sallan nafila nafila ne na saboda ko niyyarsu ma daban ne na to saboda haka ba a bin mai mai farilla ba ya bin mai nafila na mai nafila ba ya bin mai farilla na shi ne Mhm.
sai ya tambaya sa na biyu na cewa Allah ya gafa malam mutumin da ya zo ya samu an yi sallar azhar ya wuce masa yana so ya sai ya kuma wasu sun tada kama suna sallar la'asar sai ya niyya sai ya bi su su suna sallar la'asar ko su shi na bin su yana ya niyyar la'azhar ya sallar sa take sallansa ba ta ba ta nan na sai sai sai ya koma ya yi sallan azhar din kun kafin ya yi la'asar na don wayannan salloli guda biyar din nan ana jeranta su ne ko ya wuce in ya wuce maka ma to ba za ka zo ka samu wani kamar ka samu wani na- na lisha ka ce sai ka bi shi ka koma ka yi magariba ba na ba a yin haka ba za ka samu mai mai alasar ka ce za ka bi shi kai ka- ka ka komo ka yi azahar ba ba a yin haka a jere suke na Mhm.
sai ya tambaya sa na karshe na cewa Allah ya gafa malam to Allah a taimaka ina siya wa malaman da suke taɓa iya iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
to wayannan malamai sun fi ƙarfin nasiha domin malamanmu sun ce idan mutum da gangan yake yi abu ko ka karanta a taura da linjila da zabura da alkur'ani ba zai bari ba saboda haka abinda suke yin nan abu ne yau din nan ma nake jin wani ya- yana ce wai maganan wai in idi ya zo ranar sallah wai in ka je idin ba za ka je sallah eh, ba za ka je sallar juma'a ba kuma har yau kuma wai ba za ka yi azhar ba kuma har har suna masa shewa ba wai ba za ka yi ba- ba- kuma abin ba haka ba mun daɗe muna fada sai duna usman ne aka zo aka yi sallan idi ran juma'a ya ce amma mutan- mutanen awali ba sai sun dawo su su- su sallan juma'a ba awali kuwa mil uku ne daga madina kuma dama sallan juma'a ta faɗi a kan gaba da mil uku ko ba haka ba to amma bai ce musu ba za su sallan azhar ba to amma shi ya ce wai ba za a yi ba saboda haka irin wannan abin da su suke yi, mu muna roƙon Allah kada ya jarrabe mu kada ya jarrabe wani namu da irin fadawa a cikin haƙƙin manzon Allah Mhm.
sai mai tambaya da mai to Allah shi wata mala ina so na taimake ni a kan- a faɗa min ismul azim
wai ismul azam ne shi ne na
sunan Allah duka masu girma ne amma sunan Allah ismul azam Allah ne yake bayar da mutum amma in kana so zan gaya maka yadda shehu usman dan kodo ya faɗa idan kana so ismul azami ka riƙa wuridin wa ufawilu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibadi har kwana arba'in in Allah ya so zai gwada maka ko a mafarkinka ko a farke yawwa wa ufawilu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibadi aya ne na Qur'ani na fawwala sha'ani ga Allah Allah shi mai ganin bayi ne yawa to saboda haka in in kana so kai in kai ka tari to shi kenan amma shehu Usman ne ya faɗi wannan Mhm.
sai tambayar sa ne Allah shi wata mala Mhm.
kuma yana cewa Allah shi wata mala ina so ne ko wannan zai gaya wa wanda ya fara tafsirin Qur'ani a a Najeriya Najeriya na
ka- wannan zai wuya in a Najeriya duka fa ko na wanda ya fara tafsirin Qur'ani na
yana da wuya na amma dai malaman najeriya dukkansu malamansu wata malama ne ita ana ce mata ummu hali na
wanda ta yi ta- ma- wanda ma- zancen nan fiye da shekara ɗari bakwai fa ita ne tana karantar da su tana ubanta ne babban malami sai karatu gosa ya mutu babu kamansa to sai ida sai ta zo ta zauna haka sai a sa a- a- a- ba ta ganin su ba ba ta ganin su ba su ganta to tana tana karantar da su sunanta ummu hani yawa to wannan shine amma wanda ya soma tafsirin qur'ani a najeriya yana da wuya na na sai tambayar sa na ƙarshe malam yana cewa malam ina so a taimaka mani a faɗa min sunayen musaffai na waliyai har zuwa ulubul maktu
mene sunayen musaffai na waliya na wa- na waliyai har zuwa ulubul maktu
Eh, musaffai matsayi ke da matsayin su ko Eh,
shi ma yana da wuya don suna da yawa don mun ce muku akwai arba'in akwai saba'in akwai kuma guda bakwai ah, akwai akwai ɗari ɗari akwai ɗari uku akwai saba'in akwai arba'in akwai bakwai akwai uku akwai ɗaya to ɗayan shi ne ake ce masa ƙudbul maktun to saboda haka sai da in haka ne to na gaya maka matsayinsu daga rijalin gaibi shine 313 to shi ke nan sai wannan tambaya da wani shi Allah ya ba su mana ni ne na karɓi ɗariƙa mafi jani amma ban samu ban samu na wa- na yi ban samu na wazifa ba an na shekara biyu ya Mhm.
matsayin ya matsayin
idan ɗariƙan yana zuciyanka to wannan sai ka samu wani muƙaddami ya maka tajjidi na sai ka ci gaba na yawa wannan lalaci ne ya sa- ya sami meka na kuma wannan yana samun duk ɗan adam na Allah taimake mu Mhm.
sai mai tambaya da wasu Allah ya ba su hada ni ne na sa- na sha azumi a watan ramadana bariya amma ban samu dama na biya ba har zuwa wannan azumi to wannan zama zan biya ya zan yi biya
to shan sai mu koma ga shan da kai na da gangan ne ko da dalili na
idan da dalili in mun gama wannan azumin sai ka- sai ka rama guda ne ka yi niyya na wancan shekara amma in da gangan ne ka sha ba sardi sai ka yi 61 wato ka yi kafaran 60 sannan ka yi kuma guda ɗaya Mm.
na yau da bashi da lafiya bai da lafiya Da- a don ba da lafiya ɗaya zai rama na Mhm, to ya yi kuma ƙoƙari ya rama na Mm.
sai a ƙarshe shi Mm. a ya rama cewa wanda ake ce- a- a- a- a- ba shi ba ya rama azumin Mhm.
sai kuma zan bashe shi wani idan matsayin goge baki da makilin ga mai azumi
eh to wannan makilin dai wani abu ne wanda yake hamami har ya je makogoro na to saboda haka ni ba zan ce masa da zai bari da yafi ya nemi suwaki shine aka yi da ko kana azumi da rana za ka goge baki da su Mhm.
sai ya masu nuna wannan wannan yana ce Allah ya ba suwakin ba gangana ba ne don annabi har yana cutan ajali ya yi goge bakinsa da suwaki saboda haka kada a yi wasa da suwaki Mhm.
sai masu nema addu'a musamman da mata da ina neman addu'ar ka ne kana cin addu'a ko wani kaya da aka mana kawai za a sayi mun Allah ya sa a sayi mun To Allah ya nufa wannan kuma yace wala ina neman addu'ar ka ne ka taimake ni da addu'a ko wani bukata na addu'a Allah nake nema Allah ya bani Allah biya masa bukatunsa mu ma Allah biya mana bukatunmu sai wannan shi kuma yace wala ina neman addu'ar ka ne saboda kasuwanci na Allah ya taimake ni in ci gaba Allah taimake shi Allah sa masa abin kuma ya yi amfani ma musulunci
wannan ma yace wala wani bukata na addu'a Allah nake so sana addu'a Allah ya bani bukata to Allah ba su
wannan kuma ce wani ana kuma zuwa ne mai iyaye na mahaifina da mahaifiyarta mahaifina ya rasu allah ya basu izinin su dai su mahaifiyarta kuma allah karan ku biyu da san kwana amin Eh, eh, to wannan addu'a muna yi masa muna yi ma duk kayukanmu Allah ya gafarta ma iyayenmu Allah ya ba su aljanna amma kwanan baya mun yi maganar aljannan firdausin nan na maganar mutane yanzu kawai kamar yan siyasa firdausin nan mun fara fa firdausin nan ita ne ake ce mata wasila annabi da kansa ya ce a roƙa masa wasila daraja ne ta mutum ɗaya kuma yana zato shi ne kuma shi ɗin ne to saboda haka allah ya ba mu aljanna ko a rumfan aljanna eh allah dai ya ba mu aljanna eh ko rumfa ne dai allah ya ba mu mu roƙi allah aljanna in ma akwai rumfa to allah kai mu roƙi Mhm.
sai mai tambaya na ƙarshe ce malam ne ɗalibi ne a jami'ar bauchi nake neman addu'a sana addu'a malam allah ya yi ban sa a jarraba na to Allah ba shi sa'a Allah bai ma ƴaƴan musulmai salati goma ga annabi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu Allah ya gafarta ma iyayensu Allah ya gafarta wa malamanmu Allah ya gafarta wa malamansu Allah shirya da mu Allah shiryar mana jama'an mu gaba daya Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu kwanciyar hankali don albarka annabi Allah ya karbi ayyukanmu Allah ya karbi ayyukanmu Allah ya ba mu cikawa da imani Allah ya ba mu cikawa da kalmar shahada don annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda muke nema dukkan alheri Allah ya ba mu abinda yake neman mu na shari Allah ya ba mu da su don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باسمه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يهدون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا أودوا حفظهما وهو العلي العظيم Allah kiyaye mu Allah kiyaye mana addinin mu Allah kiyaye mana mutuncin mu Allah kiyaye mana gidajen mu Allah kiyaye mana jama'an mu Allah kiyaye mana ƴaƴan mu Allah kiyaye mana matan mu duk abin da Allah ba mu Allah kiyaye shi Allah kaba mu da abin da zai firgitar da mu da abin da zai tsoratar da mu da abin da zai dame mu don albarka annabi da alkur'ani alam na shirah laka sadraka wa wada'na anka wizraka allazi anqala zahraka wa rafa'na laka dhikraka wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab Allah ka gyara mana sha'aninmu Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka sauke mana al'amuranmu Allah ka sauke mana al'amuranmu Allah ka sauke mana bukatunmu Allah ka sauke bukatun wanda suke nan addu'anmu Allah ka sauke bukatun wanda suke mana alheri Allah ka san su domin banci to Allah ka saka musu ‘ya'yan musulmai da suke neman ilimi da na addini da na zamani da sana'o'i Allah ya ba su sana'o'in da suke Allah ya musu albarka don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya hutar da mu Allah ya raba mu da wahala Allah ya raba mu da kunci Allah ya raba mu da bakin ciki a duniya da lahira إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي أتى مدعي الحجر Allah ka mana albarka Allah ka mana albarka wannan taro da muka yi don albarkan Qur'ani Allah ka albarka shi Allah ka mana albarka don albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda duk muke nema Allah ka ba mu albarka abinda duk Allah ka ba mu Allah ka masa albarka don albarka nan suna suna Allah ka turo mana albarka a ƙasar mu Allah ka turo mana albarkatu a ƙasar mu Allah ka turo mana albarkatu a garin mu Allah ka turo mana albarka a angoyin mu Allah ka turo mana albarka a gidajen mu Allah ka sa albarka a hannayen mu don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam don albarka alqur'ani بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انت امرتنا بدعائك ووعدتنا باجابتك قدمنا كما امرتنا فاجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والاكرام انك لا تغن العهد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين mu karanta fatiha da bismillah a kayan bukatunmu duk wanda yake da bukata Allah biya masa duk wanda yake da wata bukata ya sa a zuciya Allah biya mana بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين